الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته sha takwas ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da hudu hijira annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina wanda kuma ya dace da sha bakwai ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha uku a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma da taimakon allah madaukakin sarki a cikin suratu tauba in ba ku manta ba a jiya mun tsaya ne akan aya ta sittin daidai inna sadaqatu lil fuqara'i wanda yau za mu tashi a aya ta gaba ta sittin da ɗaya kenan faɗin allah wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya wa yaquluna huwa udhun na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم idan ba ku manta ba a jiya mun yi magana cewa malamai sun yi saɓani dangane da wane ne fakiri wane ne kuma miskini akwai bambanci a tsakanin fakiri da kuma miskini akwai maganganu da yawa magana ta farko wasu malaman suka ce fakiri shine wanda baya roƙo fakiri shine wanda baya roƙo miskini kuma wanda yake roƙo ra'ayi na biyu shine ra'ayi abdullahi dan umar yace laysa bi faqirin man jama'a dirhama ila darahim ko ila dirham wa tamr ila tamr ba miskini bane ko ba fakiri bane wanda yake hada yake dan tara kudi ko yaya ko da dirhami da dirhami ko yana da dabino kwaya biyu ma shi wannan ba a ce da shi fakiri sai dai duk mutumin da wanda yake ya tsarkake kansa baya roƙo kuma bayi da komai bayi da ikon tara komai yana wanka ya gyara rigarsa amma ba ko kobo a jikinsa wannan shine ake ce da shi fakiri yahsabuhumul jahilu aghniya min at-ta'affufi wanda waɗanda ba san su ba za su ga kamar cewa suna da hali saboda tsabar kamiya imam qatada yake cewa fakiri shine mabukaci miskini kuma shine lafiyayyen mutum wanda yake mabukaci mana fakiri a gurin imam qatada irin gajiyayyun mutane kamar ka ce gurgu ko wanda yake mai ainihin wato makanta kuma bayi da hali ba wai gurgu mai kuɗi ba wasu malaman suka faɗa kamar yadda imam ikrima ya faɗa yace al-fuqara'u min al-muslimin wal masakin min ahli kitab fakirai su ne cikin musulmai miskini kuma cikin ahlul kitabi ma'ana an ce fakiri to cikin musulmi in an ce miskini kuma cikin ahlul kitabi imamu shafi'i yace fakiri shine wanda bai da sana'a fakiri wanda bai da sana'a bai da aikin yi sawa'an gajiyayye ne ko ba gajiyayye ba miskini kuma shine wanda yake yana da dukiya yana da sana'a amma ba ta isansa yana da sana'ar amma sana'ar ba ta isansa dole sai ya je ya hada da dan buge-buge yana roƙo ko baya roƙo duk dai inda yana sana'a ba ta isansa shine ake ce da shi miskini kamar miskini a wajen imamu shafi'i ya fi dan dama dama sama da fakiri kenan saboda Allah ma tabaraka ta'ala cikin Qur'ani ya ce amma safinatu fa kanat limasakina safina fa kanat bi masakina ashe miskini zai iya zuwa ya mallaki wani abu sai dai wannan abun bai ishe shi ba ashabun ra'ayi suka ce fakiri shine ya dan fi dama dama sama da miskini su ma haka suka ce imam al-qutaybi yace fakiri shine wanda yake da dan abin da zai iya ci ya rayu miskini kuma wanda bai da komai kaga miskini yafi bukata kenan wasu malaman suka ce fakiri shine wanda yake yana da wurin zama yana da gidan zama yana ma da mai masa aiki amma miskini wanda bayi da gidan zama bayi da komai ko gidan zama bayi da shi gidan haya yake shi ake ce da shi miskini kaga a gurin waɗannan duk wanda yake zaune a gidan haya to sunansa miskini ne a iya ba shi zakka magana ta ƙarshe cikin maganganun malamai ibrahimun nakhai yake cewa shi kuma wannan a fahimtarsa alfuqara'u humul muhajirun muhajirun da suka hijira daga makka zuwa madina su ne fakirai miskinai kuma wanda ba su yi hijira daga makka ba wana waɗanda suke ba su yi hijira ba cikin musulmi amma dai suna cikin hali na bukata cikin talauci wa bil jumla a dunkule dai alfaqr wal maskanatu da fakiranci da miskinanci ibarori ne guda biyu da yake nuna cewa kawai waɗannan mutanen mabukata ne talakawa kawai alfaqirul muhtaj alladhi kasarat alhaja faqara dhahrihi fakiri shine wanda tsabar bukata ya kare gadon bayansa me ya kare gadon bayansa ba da wata harka baya iya komai wannan shine ake ce da shi wato fakiri miskini kuma wanda ya samu raunin zuciya ya zauna a gida baya iya yin komai ba da sana'a ba da abinci ba shi da yadda zai yi malamai sun yi sabani dangane da wani mai kuɗi ne ba a bashi zakka wani mai kuɗi ne wanda ba a bashi zakka wasu malaman da yawa suka ce mai kuɗin da ba a bashi zakka shine wanda yake da abin da zai ciyar da kansa da iyalinsa na shekara guda duk mutumin da yake da abinci da zai ciyar da kansa kuma ya ciyar da iyalinsa tsawon shekara guda gaskiya wannan bai halatta in an zo ba da zakka a bashi ba don kuwa a wajen waɗannan malamai ai mawadaci ne wannan shine ra'ayin imamu maliku da imamu shafi'i ashabun ra'ayi suka ce wanda ba a bashi zakka shine wanda ya mallaki dirhami 200 a wancan lokacin kamar yanzu aka iya cewa 200 ya mai yawa wasu malaman suka ce wanda ba a ba da zakka shine wanda ya mallaki dirhami hamsin wannan bai halatta ya karɓi zakka ba kamar yadda aka rawaito daga abdullahi dan mas'ud dan annabi ya ce man sa'ala nasa wa lahu ma yughnihi ja'a yawmal qiyamati wa mas'alatuhu fi wajhihi khamushun aw khadushun aw kaduh annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yake cewa duk wanda yake roƙon mutane alhali yana da abin da zai wadatar da shi irin maroƙa masu zuwa gidan mutane suna roƙo alhali suna da kuɗi suna da hali to zai zo ranar tashi alkiyama skeleton fuskarsa a fuffuzge a yayyakushe kamar yadda wani wato wani mugun dawa ya faffarke masa fuska saboda gaba ɗaya a duniya ya zubar da mutuncin fuskar tasa gaba ɗaya so wannan yana nuna mana haɗarin zuwa ka yi roƙo kana da shi yanzu za ga wani yana da hali amma yana bin masu kuɗi su bashi kuɗi yana da hali amma yana bin gindin 'yan siyasa su taimaka masa ba da aiki sai roƙo akwai maroƙan da aka sani daga nan suna tafiya saudiya su je su yi roƙo amma suna da gidajen haya suna da motocin haya suna da babura da suke haya da su kuma duk wai maroƙa ne akwai kuturun da yana da gida gida gida a kano ya fi gida goma sha biyar amma kuturu ne amma duk shekara insha Allah hajji da umara ba ta kubuce masa zai biya kuma ya je bara akwai makahon da yana dogara sanda amma ya fi mai gani kuɗi so makantansa da kuturtansa bata halatta masa ya je roƙo ba manzo Allah ya ce duk wanda yake roƙon mutane ranar tashi alkiyama zai tashi skeleton a bushe yanda ka san kashi saboda gaba ɗaya mutuncin nasa ya riga ya zubar da shi a nan duniya to Allah ya raba mu da roƙo Allah ya raba mu da karban abin hannun mutane alhali ba mu cancanta mu karba ba sannan akwai mu'allafatu qulubuhum a cikin aya waɗanda ake ba su don jawo hankalin su kala biyu ne akwai musulmi akwai kafirai musulmi su ma sun kasu kashi biyu wanda musulmi ne amma ana ba su zakka don a jawo hankalin su kamar mutanen da suka shiga musulunci amma suna da rarraunan niyya an shiga musuluncin amma dai kai in ba sa'a ba da an sha wahala za a iya komawa ruwa to waɗannan ba laifi amirul muslimina ko amirul muminina ya iya ba su zakka dan a daɗa tabbatar da su saboda gaskiya kuɗi yana iya rike mutum duk wanda kake da wannan da shi in kana ɗan bashi to zai zauna lafiya tare da kai saboda akwai ta'allufi kamar yadda manzo Allah ya ba wa uyainata ibn badr da al-aqra ibn habis da al-abbas ibn mirdas waɗannan duk annabi ya ba su saboda sun musulunta amma akwai raunin imanin ba ƙarfi ko ko mutumin da ya musulunta yana da niyya mai ƙarfi akan musuluncin kuma shi babba ne a cikin mutanensa to ana ba shi kuɗi don a daɗa rike shi a daɗa ƙara mai daraja kamar yadda aka ba wa adiyu bin hatim da azzabarkan ibn badr manzo Allah yana ba su don ya jawo hankalinsu ya sa mutanen su yi sha'awar musulunci waɗannan duka ya halatta shugaba ya ba su zakka ba don koyi ba don a jawo hankalinsu akwai kuma dai cikin musulmi ɗin har yanzu kamar misalin mutane waɗanda suke musulmi ne amma suna kusa da kafirai ba sa samun taimako kuma ana jin tsoron watakila kafirai za su kai musu farmaki su illata su to yana da kyau amirul musulmina ya taimaka musu ya rinka ba su zakka ya agaza musu akwai kuma kafirai ne kuma ana ba su zakka ba musulmi bane amma ana ba su zakka su ne almu'allafati qulubuhum kuma du kamar misali wanda ake jin tsoron sharrinsa in ba a bashi ba in dai musulunci ya fidda zakka bai bashi ba zai iya zuwa kulla shari wa musulmi to wannan ba laifi dan jin tsoron bala'insa a lokacin in musulunci bai da karfi kenan to saboda ana jin tsoron masifa da bala'i da zai gadar mutane a je a dan kai masa kuɗi a rufe bakinsa ko kuma mutumin da yake kafiri ne amma ana ganin in an bashi kuɗi zai musulunta ko kafiri ne ana ganin an sai masa buhunan taki ya zuba a gonarsa zai musulunta to ya halatta a bashi kuɗi a bashi zakka imam shugaba zai iya bashi wannan ba dan komai ba targhiban lahu fil islam dan a jawo shi ya shiga musulunci kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba su khumusul khumus 1 over 5 din nan da Allah ya ce annabi ya cire ma wa'lamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusahu wal rasuli wal dhil qurba 1 over 5 da ake bawa annabi cikin kudin yaƙi na ganima ko kudin ganima da aka samu a yaƙi to annabi yana tsakura cikin wannan yana bawa irin waɗannan mutane kuma yana yi yana jawo su suna fahimtar musulunci duk da cewa wasu malaman suna da ra'ayin cewa gaskiya a yanzu musulunci ya riga ya yi ƙarfi ba zai ba wani kuɗi wai dan yana jin tsoron kada ya masa sharri ba ba wani wanda za a bashi kuɗi kawai ko ya musulunta ko kare musulunta in ma zai yi abin da zai je yi akwai malaman da suke da wannan ra'ayi cewa ana ganin cewa ba sai an ba waɗannan mutane wato ainihin zakka ba wasu kuma suka ce gaskiya za a ba su kamar yadda imam malik ya faɗa wanda an ruwaito wannan magana daga alhassan albasri kuma shine ra'ayin imam zuhuri da abu ja'far da muhammad ibn ali da sauransu waɗannan su ne mutanen da shari'a ta musulunci ta ce a ba su zakka ba za mu tashi ba sai mun fara jin ruwa fara daga yawwa dan kwanansa biyu uku hudu yana zuwa in yanzu sai ya wuce ya tafi billiri ko kantin muna fatan in namu ne za mu tashi insha Allah mu dan sha iska kawai kar ku damu ko da gudu za mu karasa insha Allah ta'ala Allah yana ba da labari cewa duk matsoraci kuma ya tafi gida mu muna nan yawwa na gan sai na fara ganin masu sabon auren nan suna ta tafiya suna tsallakawa Allah ya ce wa minhumul ladina yuduna an-nabiyya daga cikin munafukai akwai waɗanda suke suna cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa yaquluna huwa udhun suna zagin annabi suna bata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa ai manzan Allah irin mutanen nan ne da duk abin da aka kawo masa ko ya bincika ko bai bincika ba kawai karba yake shine ma'anar huwa udhun sai Allah ya ce qul udhunu khairil lakum yu'minu billah ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم sai Allah ya ce ai a gaya muku cewa udunu khairin lakum manzan Allah din ya ji alheri ai mustami'u khairin wa salahin lakum wanda yake zai ji alheri ya ji muku abin da zai taimake ku shine yafi alkhairi gare ku la mustama'i sharrin wa fasad ba wanda zai ji sharri da fasadi ba wanda yake kuma shi manzan Allah khairin lakum yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin wa rahmatul lil ladina amanu minkum kuma shi manzan Allah rahama ne da jin kai ga wanda suka yi imani daga cikin ku lalle waɗanda suke cutar da manzan Allah suna cikin azaba mai radadi ranar tashin alkiyama abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada an kasa zama wanda muka yi na kuskure Allah ya mana afuwa a je gida lafiya sai gobe insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh na a tashi masha Allah ba da Allah insha Allah Allah ba mu ruwa insha Allah assalamu alaikum insha Allah